الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda ita ne sura ta 29 in ka kirgo daga fatihatul kitab zuwa kanta kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha biyar za mu tashi kan nambar aya ta goma sha shida alaram
من همزه ونفخه ونفخه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من لله أربانا وتخلقون إفكا
na'am إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له Mm, إليه ترجعون
mm.
وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم na'am وما على الرسول إلا البلاغ المبين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Ibrahima da kuma maganar annabi Ibrahim tuna da kissar annabi Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha lokacin da ya gaya wa mutanensa ya ce ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoronsa dalikum khairul lakum bauta wa Allah da jin tsoron Allah a gare ku alheri ne in kuntum ta'lamuna inda gaske ku masana ne ko kun sani inama ta'buduna min dunillahi awthanan ku sani wanda kuke bautawa koma bayan Allah gumaka ne wa takhluquna ifkan kuna kirkira da halittar ƙarya kuna dangantawa Allah cewa su ababen bauta ne ku halitta abu kuma ku bauta masa wannan wauta ta kai inda ta kai ka kera abu da hannunka kuma ka bauta mishi Allah ya ce innal ladhina ta'buduna min dunillahi lalle waɗannan da kuke bauta wa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki ma'ana waɗanda kuke bauta wa Allah ma'ana ma'ana waɗanda kuke bauta wa koma bayan Allah ba za su iya ba ku abinci ba ba za su iya muku ruwan sha ba ba za su iya ba ku ko su fitar muku da tsiro ba ba za su duk abin da ɗan adam ke amfana da hi na arzikin duniya ba za su iya muku wannan ba ballantana su ba ku rahama a lahira abin duniya ma abin banza ba za su iya ba ku ba ballantana abin lahira abin alheri don haka fabtahu inda lahir rizqa ku roƙi ko ku nemi arziki a gurin Allah malamai anan suka ce an yi takadimu ma haƙƙahu ta akhir amma a balaga ta larabci da kuma balaga ta ƙur'ani to wannan abu ne wanda ya dace suka ce an ce fabtagu inda Allahin rizqa asalin jumlar yadda ya kamata ta zama fabtagu rizqa inda Allahi to amma idan an ce fabtagu rizqa inda Allah to larabcin fassararsa shine ku nemi arziki a gurin Allah wannan kuma bai hana ku nema a gurin wani ba shine fabtagu arrizqa inda Allah fabtagu inda Allah rizqa fabtagu arrizqa inda Allah fabtagu rizqa inda Allah amma idan aka ce fabtagu inda Allah rizqa aka fara da Allah kafin arrizq suka ce ana nufin ku nemi arziki a gurin Allah kadai kar ku nema a gurin wani bayansa ina fata an gane to shine balagar da ke cikin wannan takadimi da ta'akhirin da aka yi an gane maganar da kyau ko wa abuduhu kuma ku bauta masa shi kadai washkuru lahu kuma ku gode mishi ilaihi turja'una gare shi ne za a mai da ku idan kiyama ta tashi kaga wanda za a mai da kai gare shi ya maka hisabin abin da kai ya maki diddigar ayyukanka kuma ya saka ka wuta ko aljanna ai shi ya kamata ka ji tsoronsa ko shi ya kamata in ya ba da doka ka bi dokar shi ya kamata in ya hana ka hannu shi ya kamata in ya ce ka yi ka yi kaga wanda bai iya maka wannan eh la yamlikuna min qitmir ba sa iya mallakar komai gangantar abu balantana su yi muku shi to dan me yasa zaka bauta masa ina fata an fahimta ba za su ba za su iya muku komai ba ina fata an gane washkuru lahu ilaihi turja'un sai Allah ya ce wa in tukadhibu idan sun ƙaryata faqad kadzaba umamun min qablikum hakika sun ƙaryata da yawa daga cikin mutanen da suka zo kafin kai ya annabi Muhammadu wa hadha tasliyatun li rasulillahi wannan kwantar da hankali ne da rarrashi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke masa to in mutanen nan sun gaya ma bakar magana in sun ce ƙarya kake yi in sun ce addinin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne in sun ce abin da ka zo kuɗi ma kake nema in sun ce ka zo ne a yanka gari a baka mulki to ka sani sun gaya wa wasu annabawa kakanninka da iyayenka wanda suka gabata na fata an fahimta sun ƙaryata annabawa da yawa kafin kai sun ƙaryata manzanni da dama kafin kai faftago inda Allah rizqa كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Allah ce kazalika ma atal ma ata ma atal ladina min qablihim min rasulin yace Allah yace haka nan babu wa- wanda yazo musu na daga manzo waɗancan mutanen face sanda suka ce masahirci ne ko matsafi ne ko kuma ma mahaukaci ne ka dubi annabin Allah ka ce masa mahaukaci wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru
يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون wa qalu suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wannan da aka sauke wa qur'ani ko aka sauke masa littafi innaka la majnunun wallahi kai mahaukaci ne haka suka faɗa saboda haka Allah ya ce in sun ƙaryata ka to kazalika haka nan babu wani annabi da muka turo da irin saƙon da ainihin wato muka turo ka da shi face sanda suka ƙaryata shi suka ce ma mahaukaci ne ga baki ɗaya ina fata an fahimta sun ƙaryata annabawa sun kashe annabawa sun ji musu raunuka sun cutar da su sun yi komai a fakullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم Mm.
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Allah ya ce a fakullama ja'akum rasulun yanzu kenan duk lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tahawa anfusukum mustakbartum da abin da zuciyarku bata gamsu da hi ba istakbartum sai ku yi girman kai ku ki karɓar wannan maganar ku ki yarda da wannan wa'azin ku ki yarda da wannan bayanin istakbartum Allah ya ce fa fariqan kadzabtum wani bangaren na manzanni ku karyata su a cikin jama'a ku miƙe tsaye ku ce kai nuhu ƙarya kake kai salihu ƙarya kake kai hudu ƙarya kake yi ka ji wai hudu kawai ba ma shek hudu ko rasulullahi hudu ko ba haka bane kawai hudu ƙarya kake hudu Allah ka sauwaƙe da haka yace fa fariqan kadzabtum da yawa kun ƙaryata su wa fariqan taqtuluna da yawa ma kun karkashe su yasa ɗabi'ar mutanen da suke dukan mai wa'azi ko zagin mai wa'azi ko cutar da mai wa'azi ko aibanta mai wa'azi ko cin mutuncin mai wa'azi ko tozarta mai wa'azi ko cin zarafin mai wa'azi ko kuma yi masa wata illa a rayuwarsa ɗabi'a ce irin ta kafiran farko da mutanen banza kar ka yadda duk yadda ka fahimci kuskuren malam wani ko mai wa'azi wani kar ka yadda ka shiga cikin layin masu zagin shi za ka gaji kakanninka za ka shiga cikin gadon banza gadon shegantaka da iskanci gadon rashin albarka shine zagin waɗanda suka Allah ya musu baiwar wa'azi da karantar da mutane to kajire waɗancan jikokin kakannin waɗannan na yanzu su ne suke zagin masu wa'azi suke dukan suke karyata suke ma kashe su fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna wasu ku karyata su wasu kuma ku kashe su ma gaba ɗayan su bar duniya Allah ka tsare mu daga cutar da mutanen Allah ya Allah haka yake cewa inama ta'buduna min dunillahi awthanan kuna bautawa wasu gumaka ne koma bayan Allah wa takhluquna ifkan kuna halittar abu ku kirkire shi ku jingina shi zuwa ga Allah cewa abun bauta ne alhalin ƙarya kuke innal ladina ta'buduna min dunillah wanda kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba za su iya azurta ku ba ba za su iya mallaka muku arziki ba da ka fabtagu indallahi rizqa a gurin Allah ake neman arziki na fata an fahimta a gurin Allah ake neman arziki ba wanda yake azurta ɗan adam sai Allah ba wanda ke bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah wannan yana ƙarƙashin tauhidin rububiyya tauhidin kaɗaita Allah da ayyukan shi shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke sa kuka shi ke sa dariya shi ke sa murmushi shi ke sa tsimewa shi ke ba da haihuwa shi ke kashe 'ya'yan kuma na fata fahimta ya baka kuma wahe gari ka zo ka samu ya mutu sai Allah gobe kuma ya ƙara baka ya baka kuɗi wata ran ka zo ka duba jaka ka samu an kwashe wani wanda ya fi ka rabo ya ɗauke a ta wani bawan Allah ya ba wa wani bafulata ne kiwon shanu to shine ya je ya same shi a gindin bishiya yana ta shekar bacci shanu suna can nesa kina suna kiwo ya zo ce kai tashi ya tashi ya ce ina shanun nawa ya ce ga sunan mana alaji suna kiwo ya ce to wa ka bar wasu ya ce ah na bar wa Allah mana ya kula mana da su ya ce da ka kula mana da kayana Allah mai yawan kyautan nan yanzu nan zai ba wasu su kora su yi gaba ka tashi ka je ka kula mun Allah da ya ce zai kula maka cewa ya ka dinga kula kai ma ba cewa ya zai kula maka kwanta ba in ka kwanta sai ya kyautar wa wasu wallahi ya ce Allah mai ba kalmar da ta burge ni a cikin magana da ya ce Allah mai yawan kyautan nan eh Allah ko yana da yawan kyauta ya ce yanzu nan sai danka wani shanu kawai su yi gaba da su an gane magana da kyau ko to shine fa bata go inda Allahir rizqa yasa ya ce wa fi sama irizukum wa ma tu'adu wa fi sama'i a cikin sama ne rizqukum arzikinku yake ya ku bayan Allah sai Allah ya ce fa rabbi sama'i wal ardi na rantsi na'am wa ma tu'aduna da abin da aka yi muku alkawari na arjanna da rahama sai ce fa rabbi sama'i wal ardi na rantsi da wanda ainihin wato shine ubangijin sammai da kace gaba daya innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna sannan yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون na'am ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون na'am inna Allah إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah da ya kawo cewa bai halicci kowa da kowa ba sai dan su zauna su bauta wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqi in sun ce neman kuɗi ya hana su tsaya su bauta min to ai ni bana neman kuɗi a gurin su wa ma uridu an yut'imu in sun ce neman abinci ya hana su su bauta min to ai ni ban ce su nema min abinci ba iyakan su kawai za su nema wa don haka da neman kuɗi da neman abinci bai ha- kamata ya hana su bauta min ba ina fata an fahimta sai Allah ya ce inna Allah huwa razzaqu Allah shine ar-razzaqu min asma'ihi ar-raziqu wa min sifatihi ar-rizqu ina fata an fahimta yana daga cikin sunayensa shi ar-razzaqu ne kuma yana daga cikin siffar- siffansa shi ar shi mai azurtawa ne ina fata an fahimta ar-rizqu da ar-razzaqu wato shi ne mai azurtawa ne kuma shi Allah ya siffantu da azurtawa na fata an gane to shi ne ke cewa wa abudu washkuru lahu ilaihi turja'una ku bauta masa ku ji tsoronsa ku ainihin wato nemi arziki a gurinsa a gurin a gu- gare shi ne za a mai da ku gaba daya Allah ya ce in sun karyata ka hakika sun karyata manzanni da al'ummai da suka gabata Allah ya ce wa ma alar rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo in ba isarwa mabayyaniya ba kawai kai musu wa'azi ka faɗa musu gaskiya shi yasa a wani guri ace- aka ce masa lasta alaihim bi musaitir فذكر إنما أنت مذكر mm.
لست عليهم بمسيطر na'am إلا من تولى وكفر nعم ويعذبه الله العذاب الأكبر inna ilaina إن إلينا إيابهم mm.
ثم إن علينا حسابهم Allah ya ce fa zakkir inna ma anta mudhakkir karantar da su wa'azantar da su gaya musu gaskiya faɗa musu halal su aikata nesanta su daga haram su guje ta tsoratar da su haramun su guje ta gaya musu tauhidi su aikata tsoratar da su daga shirka su kauce masa gaya musu adalci su yi tsoratar da su zalunci su kauce masa gaya musu gaskiya su faɗe ta su aikata ta tsoratar da su hatsarin ƙarya da bala'in ƙarya domin su kauce masa ina fata an fahimta fadhakkir inna ma anta mudhakkir ka wa'azantar ka karantar kai kawai mun turo ka mai karantarwa ne Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir ba mu turo ka sai ka tankwara mutane da ƙarfin tsiya sun ba Allah ba iya wa'azin nan shi muka ce ka yi ka ce musu kaza haram kaza kaza halal kaza bid'a kaza sunna kaza tauhidi kaza shirka kaza aqida kaza akasanta duka kai bayani dalla dalla lasta alaihim bi musaitir amma ba mu turo ka ka tilasta mutum ka ce sai yayi abin da kake so ba ko yayi abin da muke so ba mutum ya ji ya aikata ya samu dama ya bauta wa Allah to wannan ruwansa don haka wallahi biyayyar Allah da ɗan adam zai yi ba fa Allah take amfana ba ba ƙur'anin take amfana ba ba annabin take amfana ba kai wallahi hatta malamai da suke wa'azantarwa abin da kake aikatawa ba zai musu amfanin komai ba domin ladanka daban a gurin Allah ladansu daban makomarka daban a gurin Allah makomarsu daban ma'ana duk wanda ya yi ليس للإنسان إلا ما سعى wa anna sa'ayahu وأن سعيه سوف يرى thumma ثم يجزاه الجزاء الأوفى wa an laysa lil insani illa ma sa'a Allah ya ce dan adam fa bai da aiki in ban da wanda yayi wa kansa wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma aikinsa sai an nuna masa wallahi sai an nuna wa kowa aikinsa in ma mai kyau in ma mummuna Allah ya ce thumma yujzahu al jazaa al awfa sannan a saka masa sakamako mafi cika na fata an fahimta ba ruwan Allah idan kai daidai ko kai ne ka fi lalacewa a garinku in kai daidai kai Allah zai saurara wallahi haka idan ka kuskure ko kai ka fi kowa kuɗi da matsayi da mukami a garinku wallahi Allah jefar da sha'aninka zai yi shi Allah wanda ya kula shi shi yake kulawa a kiyama wanda ya bauta masa shi yake bawa sakamako wanda ya wa addininsa aiki da hidima shi yake sauraro don haka a ranar tashin alkiyama babu wata zane da wani zai je da hi lahira Allah ya kalli wannan zanen ya ce saboda wannan zanen mun maka rahama ba wani matsayi da mukami da wata kujera da wani appointment da wata dama da ɗan adam zai tafi da ita lahira Allah ya kalli wannan damar ya ce je kamun yafe ma kawai ɗayan biyu ne faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ɗayan fa ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu kawai matsayi guda biyu ne wanda man- ma'aunansa suka yi nauyi da ayyukan alheri aqidarsa ingantatta tauhidinsa ingantacce baya zuwa gidan bokaye baya shirka baya tamfi baya tsafi baya zina baya shaye-shaye baya ɗaukar kayan kowa baya cin zarafin kowa baya cin mutuncin kowa ayyukansa na alheri sun cika mizaninsa makil fa ula'ika humul muflihuna Allah ya ce waɗannan su ne rabotattun duniya da lahira Allah ya ce wa man khaffat mawazinu amma duk wanda manauyansa ko ma'aunansa suka yi sako-sako ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin hajji babu biyayyar iyaye ba kyautatawa makota daga zagi sai a shari'a sai hauragiya da bankaura sai shirme da hayaniya a duniya bai da aiki sai tambele faman khaffat mawazinu Allah ya ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum in kana neman wanda suka yi wa kansu asarar duniya da lahira an ka samu wannan ka gama fi jahannama khaliduna kuma a cikin wutar jahannama za su dawwama a gaba sai alaramma Allah ya ce talfahu wujuhahumun nar وجوههم النار وهم فيها كالحون awalam takun ayati تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم على
وكن- وكنتم بها تكذبون.
وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون sai Allah ya ce musu qalat sa'u fiha قال اخسئوا فيها ولا تكلمون shikenan magana ta kare Allah ya ce talfahu juhahumun naru wuta za ta dinga sidar fuskarsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wutar jahannama za ta dinga mamayar fuskarsu tana ci tana sida tana kwasa tana konawa wa hum fiha kalihuna Allah ya ce za su dinga nutsu suna iyo a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu daga iyo a cikin wuta sai Allah ya ce musu alam takun ayati tutula alaikum ni kan ba a zo ana karanta muku ayoyina ba fa kuntum biha tukazzibuna amma sai kuka dinga ƙaryata waɗanda suke karanta muku ayoyin da ayoyin ma alam takun ayati tutula alaikum ba a zo ana karanta muku ayoyi ba na Allah fa kuntum biha tukazzibun imma takdhibal amali wa imma takdhibal hali ko dai ya zama a bakinku kun ai kun ƙaryata da ayyukanku ko kuma halin yanayinku ya nuna kun ƙaryata da abin ba ku yarda ba ɗayan biyu ko dai ɗan adam ya ƙaryata ɓaro-ɓaro ya ce ban yarda da duk abin da malamin ne yake ba duk ayan nan da yake faɗa magana banza ce duk hadisan nan da yake faɗa ni ban yarda ba ka san akwai wanda suke ganganci idan malami ya zo yana wa'azi saboda kawai suna da gurujus da malamin ko suna da wata matsala da shi ko suna da wata illa tsakaninsu ko kuma a'a ba malamin su bane ko kuma ba su yarda da shi ya rarraba da shi da Allah firman banza firman wafi o malami ya ja aya ka ce a rabu da shi firman banza firman wafi to shedan ma ya zo wa da manzon Allah hadisi kuma annabi ya karba hadisi kaga dai shedan shine karewar lalacewa a duniya ko duk wanda ka gani a kangare shedan ne ya kangare da shi to ya zo wa da manzan Allah magana manzan Allah karɓi magana hadisin bukhari hadisin abu huraira da ake ba shi ajiyar zakka na fata an gane wanda nun sha karanta hadisin anan annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi din kan lalle turun makaryaci ne amma yau wannan maganar da ya zo da ita tun da ya kawo magana ta qur'ani domin cewa yayi ayatul kursi tana maganin duk wata matsala in mutum zai kwanta ya karanta ta Allah zai turo wanda zai mar gadi a gidan shi har gari ya waye da aka je aka ga annabi cewa ga wani shaidanin aljani fa ya bada hadisi sai annabi ya ce sadaka hadisin ya inganta na fata fahimci magana wa huwa kadhubun tare da cewa shi din magaryaci ne amma dai maganar da ya faɗa gaskiya ne to abin da ake so da kai koda baka tare da malami koda baka tare da hiya aqida koda kai koda ma tauhidin sa ya kauce kai kuma naka yana kan daidai karewa kenan ko in dai ya jawo aya a mahallin da ya kamata ya jawo kuma ta zauna daram to ka gaskata maganar shi in ka gaskata shi ba girma ka bashi ba haka ne ko ba haka ba a qur'anin ka bawa girma ko hadisin ka bawa girma jama'a an fahimci maganar da ke ku amma kar ka watsar da magana alhalin cewa wannan maganar gaskiya ce ta tabbata qur'ani ko ta tabbata a sunnar manzon Allah dan haka Allah ya ce alam takun ayati tutula alaikum shin kan ba a zo muku da ayoyina ba ana karanta muku fa kuntum biha tukadhibuna kuna karyata ayoyin qalu sai ka ta sun cewa Allah rabbana ya ubangijin mu ghalabat alaina shiqi watuna tabewar mu ne ta kai makura ya Allah mun tabe ne ya Allah ai idan dai a lahira aka tsinci kai dan adam da kansa yana itirafi da cewa hita babbe ne ai lamari ya baci qalu sai su cewa Allah ghalabat alaina shiqi watuna tabewar mu ne ta kai makura wa kunna qauman balli in kana neman batattu idan ka same mu ya Allah magana ta kare a lahira fa suke faɗin wannan Allah ka tsare mu daga faɗin irin wannan a gaban Allah rabbana ya ubangijinmu akhrijna min haka fitar da mu daga cikin wutan nan fa in udna in mun koma duniya za mu gyara fa inna zalimuna domin mun yadda cewa mu azzalume ne a yau qalak sa'ufi hawa la tukallimuna sai Allah ya ce ku sake dilmiya a cikin wutar jahannama kuma daga yau kar kowa ya sake min magana malaman tafsiri suka ce daga ranar hi kenan wuta an bame ta bam da wanda suke cikin ta babu magana kuma fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa ba mu cikin irin wannan mutane qalak sa'u fiha wa la tukallimu Allah zai ce ku sake iyo a cikin wuta ku sake dilmiya ku yi tsalle ku fada tsakiyarta kuma daga yau kar kowa ya sake min magana na gama magana kai ina mala'ikun wuta eh ku bare min ita dai kaji an dawo gaggararan gom an sa kwaɗina malam an ɗaɗɗaure an rurrufe shikenan kawai haka kuma za a ci gaba da babbakuwa da wuta abadan ma ita din ma har abadan ɗinta ita ma abadan ɗin har abadan ɗinta ita ma har abadan ɗin har abadan ɗinta ita ma ba maganar saurarawa kuma yadda ni'imar aljanna take karuwa kullum to haka kuma azabar wutar jahannama ke karuwa kullum yasa dan adam karewa kansa ganganci wannan shekaru da basu wuta talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in ko ɗari da zaka yi a duniya ba ta jaza maka bala'in da zaka dawwama har abada Allah ka tsare mu daga fada cikin wannan masifa Allah ya sauwaƙe saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa ma anar rasuli shi manzo ba abin da ke kansa illal balahu face isarwa almubin wacce take mabayyaniya idan yi bayani ya ja aya ya ja hadisi shikenan haka kai ma lasta alaihim bi musaddiq kamar yadda alaran ma ya jawo illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar idan mutum ya juya baya ya ki yadda Allah ya ce zan masa azaba mafi girma sai Allah ya ce inna ilaina iyabahum ai makomarsu a hannun mu take duk tsiyar da ka yi dai daga ƙarshe gudunwa za ka koma ka yi tasu ka yi shegantaka ka yi zina ka yi shagiya ka more ka yi shaye-shaye ka rankwale ka ci amana ka ci dukiyar bayan Allah ka baje kolin ka na shegantaka daga ƙarshe da gurin Allah zaka koma wallahi inna ilaina iyabu sannan abu na biyu mafi hatsari shine ba wanda zai ma hisabi a lahirar sai Allah thumma inna alaina hisabu sannan hisabi da kididdigar abin da suka yi Allah ya ce a hannunmu yake ko da haka duk abin da dan adam zai yi a ƙarƙashin tarkon Allah yake Allah yana nan yana jira yana nan yana jira wallahi Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu ya Allah Allah ka saita zukatanmu ya Allah Allah ga bayinka ka tausaya musu ya Allah Allah ka saita mu akan daidai ya Allah ya Allah ka sa babu rabon wutar jahannama a cikin wannan jikin namu ya Allah Allah ka sa babu ruwan wuta rabon rabon wuta a cikin jikinmu ya Allah Allah ka sa babu ruwan wuta a cikin jikinmu ya Allah Allah ka shiryar da ƴaƴanmu ka shiryar da matanmu ka shiryar da ɗalibanmu ka shiryar da al'ummarmu ya Allah ka dawo da su kan hanya ya Allah to shine alarma sai Allah ya taimake kuma a gaba أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ na'am إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ na'am قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ Allahu akbar ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ نشأة النَّشْأَةَ الآخرة نعم إن الله على كل شيء قدير na'am يعذب من يشاء ويرحم من يشاء mm, وإليه تقلبون na'am وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء mm, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير na'am والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك
la hawla wala quwwata illa billah أولئك يئسوا من رحمتي mm.
وأولئك أولئك لهم عذاب أليم جزاكم الله خيرا على رمى الله يتي أولم يروا shin mutane ba su yi duba ba ne kai fa yi budi'ullahul khalqa yaya Allah ya kage halitta don Allah ka taɓa nazari ka kalli zanen tafin yatsunka ka ga ya Allah ya zana su ba wani zane da aka yi a duniya wanda bai kode ba amma naka yana nan jam ko ba haka ba ne ka taɓa kallon wuyanka yadda kake juya shi kuma ba wani sufurin da aka saka daga ciki kowace wanda kake ganinsa muƙaddara ma akwai sufurin da Allah wa yake saka masa giris ba wanda ke saka mar giris duk wani sufurin ɗin duniya da yake juyawa ana samar giris ko ba a saka masa kuma idan aka daɗe ba a saka ba zai kage ko ya makale ko ba zai kage ya makale ba sai kage zai makale amma kai naka babu wani sufurin babu wani gas ko wani giris ko wani man bakin mai da ake shafa mar amma yana nan jam ka taɓa nazari akan wannan ka taɓa kallon saman nan ka kalle ta ka tsaya kai nazari akan girman halittar ta kai ka kalli rago ragon gidanku kawai ka tsaya ka kare mar kallo wallahi in kana da hankali ya ishe ka gabauta wa Allah shi kare na fata an fahimta yasa akwai wata kissa a bar dariya a bar tausayi kurama ya- ya- ta harbi tsin- ɗan tsako wata tsohuwa ce akwai ta ta mutu zamanin fir'auna sai ta ɗauko akwai ta saba ta auye ta taho fadar fir'auna cewa fir'auna ya raya mata tunda ya ce shi Allah ne ko ya ce Allah ne yana kashewa yana rayawa to ita ba ita ba- ba ɗanta ne ya mutu ba ba wani jikanta ba akuyar ta ce tana son akuyar nan ta mutu don haka sai ta ɗauko ta ta ce to bari ta zo gurin fir'auna ya raya mata da haka fi- fir'auna da ya samu labari sai ya kira hamana dama ba a mugun sarki sai mugun bafaji sai ya ce to labari ya same ni akwai tsohuwa daga guri kaza tana zuwa da akuyarta gawar akuya ta ce fa sai an raya mata akuyar nan amana kai ne dan fada sai ka san yadda za ka yi da ita ni dai na shiga ciki fir'auna akwai dan iska billahi allazi la ilaha illa huwa yace ka san yadda za ka yi da ita ni dai ina ciki Ka Allah ka sa mu suka da imani hama ne ya tsaya yana jiran mata fir'auna ya shiga cike buya can sai ga mata niki niki niki da akuyar ta arate ya ta zo ina fir'auna ya ce ke tsohuwa dakata me yake neman fir'auna Allah ya akuyar nan ne ita kaɗai na mallaka kuma da ita ne nake son dan jajali kuma yanzu ga akuya ta mutu sai ce to yanzu fir'auna ya je ya shagaltu da halittar raƙuma yana can yana ta kera raƙuma amma abin da za a yi ni ina da akuya barin baki guda ɗaya ina da awaki da yawa barin baki guda ɗaya ki koma ba sai an tsaya ana wani dawo muke da ran wannan ba wannan ai ki barta kawai ta wuce kawai shi kuma fir'auna yanzu kun ga ya, ya, ya shagaltu da halittar raƙuma wanda sun fi akuya girma da sai za ki tsaya kina ɓata lokaci tsohuwa ta ce to shikenan da haka ya kifar da ita shike ya tafi je ya kama mata akuya dirmemiya ya karbe gawar ya bata mai ran ya ce don haka tsohuwa mun gode mun gode kuma fir'auna zai jiga yasuwa ko to mun gode kawai tsohuwa ta juya abinta to shine bayan da fir'auna ya fito sai ce ya hama ne aka yi ne sai ce ai wannan tsohuwa ta zo ya ce to ya kuka kare ya ce ai an bata an bata akuya ta tafi ce mata ne ka shagaltu da halittar raƙuma to shine na ce ita ta yi haƙuri kai kana can kana halittar raƙuma manyan halittun da suka funata na akuya ta don haka ga akuya ta koma shikenan sai fir'auna ya ce ka amma ha mana akwai dan kwal uba kai wallahi tallahi kai dan kwal uba ne wallahi yace to yace duk kwal ubanci na duk kwal ubanci na na kai kai ne ita ai ban kai ga kwal ubanci ba sai ce ka ai wallahi halittar raƙuman nan ta bani wahala yace o wato shegantakar ma hadda ni za a yi wa ya ce da ni ake hada dilbin da komai kuma ni ma ban tsira ba sai an kaula ya ni na fata an bai zuba gara to wannan shi ne saboda haka waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah sai a hankali na
أموات غير أحياء وما يشعرون يشعرون أيان يبعثون Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunillahi wannan kuke da kuke kira kowa bayan Allah ko kuke bautawa kowa bayan Allah ba sa iya halittar komai wa hum yakula- yukhlaquna su ma halittar su ake yi. Allah ya ce ahaya abuna amwatun matattu ne fa gawawwaki ne ghairu ahi- ahaya ba rayayyu bane Allah ya ce wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna su ma ba su san yau za ta yi kiyama ba in ka ritsa su kace ku gaya mun yau hi kiyama ta yi su ma ba za su iya baka labari ba na fata an gane to waɗannan abubuwa duk yana daga cikin abin da ɗan adam ke zai kalla ya gane girman Allah da buwayarsa ya bauta mar ba tare da ya haɗa shi da kowa ba da haka yace awalam yaru ba sa duba ne kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa yadda Allah ya kage halitta da babu ita yanzu dan Allah ka ɗebi garin ƙasa ka tsaya kai nazarin duniya cewa daga ina aka samo sinadarin da aka samar da ƙasa ta ina aka samar wannan technology ya samar da garin ƙasa wallahi sai dai ka gama nazari ka haƙura ba abinda za ka iya gano ka ɗebi ruwa malam ruwa wannan ka kalle shi a cikin kofi shi ga shi dai wani liquid abu hakan nan idan ka kalle shi za ka hango kasan ab- abin da ka ɗiba in ka ɗiba haka kana zuba za ka ga ƙurr yana tsiyaya yi nazari da tunanin da wanne irin sinadari Allah ya samar da ruwa har ka kura tunaninka ba za ka iya ganowa ba أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت to kaji وإلى السماء كيف رفعت Mm.
وإلى الجبال كيف نصبت na'am وإلى الأرض كيف سطحت Mm.
فذكر إنما أنت مذكر iya waɗannan halittu idan ka kalle su wallahi wallahi sai ka rasa ina zaka sa kanka wajen tunani kuma wallahi ba za ka iya gano kuma har ka gama tunanin ba abin da za ka iya ganewa saboda hikima ce ta ubangiji wanda ba wanda ya rigaye shi shine ya kage komai duk wani abu a duniya da kaga an samar da shi sanda aka ɗauki abin Allah aka yi amfani da shi wajen samar da abu ko ba haka bane duk wani abu a duniya ka kula ko menene shi sanda aka ɗauki kayan Allah sai aka sarrafa aka murɗa aka gasa aka dafa aka ƙona aka murza sannan aka samar da wannan abu idan ka ce wa wanda ya samar da wannan abin ya samar da hi ba tare da ya yi amfani da wani abu ko kwaya ɗaya na Allah ba na rantsi da Allah bai isa ba ƙarfe ne Allah ya halice shi har sura yake da ita suratul hadidi surar ƙarfe surar ƙarfe don haka duk wani abu da aka yi a ƙarfe a duniya to ƙarfen Allah aka ɗauka shi ya halitta ƙarfen sannan kai ka je ka zakulo shi sannan kai amfani da shi ka kera mota ka kera mashin ka kera waya ka kera agogo ka kera kaza ka kera kaza duk wani abu a duniya yanzu don Allah jama'a iya wannan babun kadai bai ishi mutane su kadai ta Allah da bauta ba su watsar da mutane da hayaniya da bankaura iya wannan babun kawai kar a je sauran babuka dan adam yana tafiya yana gudanar da rayuwarsa ba kamar sauran abubuwan da bature ko kuma dan adam ya kera ba amma har yanzu yasa Allah madaukakin sarki ce wa fil abuna wa fil wa fil menene ayatul lil muqinina وفي أنفسكم أفلا تبصرون wa fil ardi ayatul lil muqinin وفي الأرض آيات للموقنين wa fi anfusikum وفي أنفسكم أفلا تبصرون Allah ya ce wa fil ardi a cikin ayoyi abin nan a cikin doron kasa ayatun wallahi akwai ayoyi lil muqinina amma ga wanda suka kasa- kankance da da girmama Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa fi anfusikum kai a karan kawunan kuma akwai aya yanzu nan duk da muke tare wannan abin na yatsa kowa nasa daban ba ana zuwa a yi tamfirin ba in zaka bude akawun ko za ka yi kaza ko za ka yi kaza kowa nasa Allah ya yi masa daban don haka duk wanda ya je ya danna a gurin da ba nasa bane billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai hau ba kowa wannan zanen da kake gani waɗannan abubuwan da kake rainawa ga su nan sun ɗanyi wani zane ka kalli yatsanka yanzu kowa daban Allah yi wa nasa don haka duk abin da ka je ka buɗe da wannan wani bai isa ya je ya buɗe ma shi ba sai dai kai ka taɓa yin nazari ka gane haka kuma ka yadda da girman Allah bisa ga wannan abin da Allah yi? Eh? Idanun nan da kake gani gulunin idanu kowa limit na kallon da yake da nasa daban ne. Yanzu kai akwai tsohuwarka a gida, yanzu ni mahaifiyata a gida. Idan ba ita ne ta yi tsintar shinkafa ba duk gidan babu wanda yake jin daɗin shinkafa. Saboda i- wallahi alramma. saboda idanta gwar take kallon su da haka tana yin haka za ta ga tsakuwa sai ta tsinci amma sauran duk ga sunan shekara ashirin da talatin da amma ina ana tsincewa sai ka zo ka yi cokali na farko na biyu ka ji garas kun ci karo amma ita tsohuwa da ita tukub tukub ba ma cikakkiyar lafiya amma wallahi in ta sa tirin shinkafa a gaba in ta gyara ta malam ta gyaru kai daga nan kawai za ka san cewa abin a gurin Allah ne amin amin malam an gane magana da kyau ko so daga nan kawai za ka gane halittar ubangiji ta wuce wasa shi kadai ya cancanci bauta saboda ba wanda ya iya in ba shi ba ba gwani in ba shi ba abubuwa da yawa za ka kalla ya iso- ya isar maka aya ya isar maka dalilin da zai sa ka bauta wa Allah kalli rana malam ranar nan da kake gani duk technology turawa sun gama su gane ya rana take na hakikanin ganewa wallahi sun haƙura sun batta salli farin wata an gama duk bincike na ilimi akan farin wata har yau ba a ƙure shi ba kalli wannan saman gata idan kana hango ta amma za a yi tafiyar shekara ɗari biyar ba a iso ta ba amma allah kuma ya batta ana kallo yanzu idan aka saita abu ya tafiyar kwana uku ma za ka hango shi amma ita ga ta a saman ka tafiyar shekara 500 in ji annabi muhammadu amma in kada kai kana kallanta in ba Allah ba wa yake wannan الذين يذكرون الله قياما وقعودا قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار shi ne kawai ka ce tsarki ya tabbata ga Allah amma ka gane yaya halittar sama take wallahi baka isa ba sai dai ka kalla kawai ka sun koyar da kai ya aka yi abun ya abun yake oho Allah shi ya bar wa kansa sani ga ta nan kamar hayaki wa hiya kadduka yanayin launinta kamar hayaki من السماء إلى السماء وهي دخان فقال لها mm.
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ka gani to wannan dina daga cikin abin da ya kamata ba gane na halittar Allah yanzu ko kun san banda wannan abin da yake kan yatsa ai, ko- kwayar idan kowa ma akwai irin wannan abin da nan yanzu akwai wani security da kwayar idan ka zai yi aiki in ba kai ba duk wanda ya zo ya leka da kwayar idansa ba zai bude ba yanzu ko wani manyan wayoyi irin wannan akwai security da da yatsa nan tamfirin zaka bude akwai kuma wanda da kwayar ido zaka bude shi in ka sai tahi da kwayar idan ka kana kallon sa farat kawai sai ta bude in mutum dubu za su zo su kalla wallah ba ta bude ba wannan kadai ya ishe mu mu gane cewa Allah ba abin wasa bane kaji ko zebra zebra to kaji kaga a cikin dabbobi ma zebra da kuke gani wannan mai zane mai kyau din nan jakin jeji ko sun kai miliyan ɗaya in ka kalli za ka ga zanen su daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne Allah ya bambanta zanen ko wannan da ɗan uwansa ko mi- guda miliyan ɗaya ka gani to kowanne zanen sa in ka kalli za ka ga daban yake da ɗan uwan shi yanzu kwanan nan aka nuna mana wata halitta a cikin ruwa an ce wannan halittar gubar da ke jikinta ta fi gubar da ke cikin bullet da bomb wallahi tallahi in ka sake ta taba ka ba maganar mutuwa ba narkewa mutum zai ya zama ruwa gaba daya kwanan nan aka gano ta a cikin ruwa in dai yawunta ko wani abu nata na gubar ta ya taba ka z- yadda ka san abu a narkar da abu ya zagonye haka mutum zai narke ya zama ruwa gaba daya bala'in da ke cikinta ya fi na bullet ya fi na bomb turawan sun gano ta na ce to duniya kuma ta ƙara shiga uku ta je sa ƙara ta ƙero mana abubuwan mugunta da kashe bayan Allah Allah ya fi su da za kuma Allah khaira to wannan kadai ya isa mutane su gane ubangiji ba abun wasa ba ne Allah maɗaukakin sarki ya cancanci bauta saboda shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi kuma yake juya halitta gaba ɗaya to yi ne ta awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa mutane ba su gani bane yadda Allah ya kage halitta thumma yu'iduhu sannan in halittar ta lalace kuma Allah ke dawo da ita yanzu dan adam idan ya lalace ya rube Allah in ya tashi sai ya dawo da shi lokaci daya ya mai da shi kamar bai rube ba kamar bai lalace ba thumma yu'iduhu inna zalika ala Allah yasir Allah ya ce lalle hakan abu ne mai sauki a gurin Allah da halittawar da kuma gyarawa in ya lalace duk mai sauki ne a gurin Allah ba wanda yake da wahala a gurin Allah amma kai a gurin ka kowanne mai wahala ne ba za ma ka iya ba amma shi a gurin Allah kowanne mai sauki ne sai Allah ya ce qul siru fil ardi ka ce musu ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru ku je ku yi nazarin ƙasa akwai wani kasa sunansa ardul qur'ani dan Allah ku nemi kasa din nan ko kai downloading dinsa a ainihin wato youtube ka kalle shi sunansa ardul qur'an wani babban malami ne ya kashe makudan kuɗaɗe ya yawo a duniya da jirginsa da kuɗinsa da abincinsa da komai da ɗalibansa suka je suka ɗauko ababen al'ajabi na duniya wanda Allah ya dasa a duniyan nan malam Qur'ani inda duk yayi ishara da wata abubuwa na al'ajabi sanda malamin nan ya taka ya je gurin nan to ka je ka nemi wannan in ka kalli wannan kaset din kadai wallahi ya ishe ka ka gane girman Allah akwai mutane da dama kafirai da suka musulunta a dalilin wannan kaset don haka kar ka zauna daskin daridi a nan kai a Gombe ka in ka samu dama wata ranka ce kawai bari mu fita in an ce ina ka ce yawo ai Allah ya ce kul siru ko to kawai kai siru din ko ba haka bane kawai ka ce za mu je yawo ne mu je mu bude idan mu mu ga abubuwan al'ajabi amma abin da ake so da kai kar ka tafi da nufin shakatawa ka tafi da nufin ganin ababen aya da al'ajabi da zai sa ka ƙara imani to wannan shine bambancin ka da kafirai amma kafirai su za su tafi menene Egypt su je su kanu meye sunan wannan abun premises ne ko meye ne eh pyramids za su je su kalli wannan pyramids ba dan komai ba sai dan su shakata ka ji munafukan banza maimakon in ka je gurin ka kalli wannan ya ƙara ma imani da ganin girman Allah to su sai dai ya ƙara musu menene jin daɗi da kafirci da kaucewa Allah shine ma'anan qul siru din fanzuru Allah ya ce ku je ku duba ku ga kaifa bada alhalka yaya Allah ya kage halittu malam aikin hajji kaɗai ko umaran Allah ya azurta ka kaje zaka gane cewa Allah ba abun wasa bane zaka ga mutane ga sunan waɗannan mutane ne amma ba kalar ka ba ba siffar ka ba ba irin ka ba ba sa jin yaranka ba ka jin nasu addinin Allah ne kadai ya haɗa ba abin da suke fahimta naka kai ma ba abin da kake fahimta nasu amma da addini ya haɗa ku sai zama kana kaunar suna kaunar ka har ma su fitar da kuɗi su baka har idan sun ga kana neman abinci su ɗauki nasu su baka har idan sun ga kana buƙatar ruwa su ɗauki mai sanyi su miƙa ma saboda addini ya haɗa ku ka ga wani mutum malam tsayinsa ya kusa taɓo filin nan gaujeje da ke ana ɗawa fiye ka zo masa kusa da yayin mauje ka kawai shi lokacin da ya ture ka bai ma san ya ture ka ba kawai gyara tsayuwa yayi a he kana kusa da shi he mauje ka kawai ba wa kaza hu musa ba ka ba a dai an gane magana da kyau ko to shine kul siru din amma idan kana zaune a garin Gombe an dinga rigima da kai kenan saboda baka san duniya ba baka san me ke cikin duniyar ba duk abin da aka zo maka da shi in dai ya saba wa abin da ka saba gani ko waya an ce makaho ne sai Allah ya bude masa ido na sakan daya yana bude ido akwai zakara a gabansa sai ya ga zakara sai Allah ya mai da ida to shine haka zo ana bashi labarin kura sai ya ce ta kai zakara saboda ita ya taba gani shi ya taba gani banda shi ba abin da ya taba gani sai ce ta kai zakara girma aka ce wa yake magana zakara kuma ita to ni shi na taba gani da aka duk wani misali da za a ban abin da zakara a gane magana da ku to don haka in baka je kaga me ke faruwa a duniyar musulunci ba da duniyar kafirai ba to lalle ko za ka jima kana ganin abin nan wani ɗalibi ana ce masa malam umar ya yi karatu a india abokinmu ne kuma in ce ɗalibi na ne don ya zauna ya karatu a na kusan shekara biyar daga baya Allah ya azurta shi da samun tafiya karatu a India ya ce malam mun je mun ga yayi kusan shekara tara a India kafin ya dawo ya ce malam mun je mun ga inda musulunci yake da tsada ya ce malam muna musulunci a nan cikin maho fagas ya ce masallaci ne billahi lazi kuna sallah haka kawai yan bautar shanu da ke su ɗaurin gindi suke da ke a ƙasar masu addinin hindu su suke mulkin ƙasar suna da ɗaurin gindi kuna cikin sallah wallahi za a turo su zo su kore ku su muku dukan tsiya kawai sai a shigar da saniya sai a daure a tsakiyar masallacin ya ce daga yau kar a ƙara ganin kowa zo yana yayi sallah in dai zaka zo hidai ka zo ka bauta wannan saniyar wallahi tallahi mala ku kai ƙara hukuma duk su ne ku ɗebo yan sanda duk su ne ku ɗebo immigration duk su ne sojoji duk su ne ku tafi gidan gwamnati duk su ne ba yadda za ku yi dole ku bar gurin ya ce amma nan malam ko ina mai masallaci ya ce yadda ko ina kake ganin masallaci ya ce to haka ko ina kake ganin kirishina wannan allansa na kirishina din mai hannaye guda 27 din nan daga kama tsanan da nan bakin titi sai ga guri an dan kewaye shi an sa wannan allan a ciki ka mutum goma ko mutum 20 sun hida suna bauta masa eh wannan gunki eh to kara ce Allah ko to ai masu haka suke dauka wanda yace a ce bar gunki ne kar a ce bar Allah gaskiya ne an gane magana da kyau ko ya ce to a nan ne muka gane ashe musuluncinmu na da tsada ya ce ai da na dawo najeriya sanda ne kwana biyar a masallaci nake wuni ya ce saboda abin da na rasa shekara aru-aru yanzu na same shi da haka gari na wayewa idan na gaba abin da nake sai in ce uwar gida to ni ina masallaci ya ce ina biyan bashi a karama kallon Allah ya sauwaƙe jama'a wannan ja bai kare ba kuma lokaci ya ƙure za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe in mun zo za mu karasa wannan jan mun yi kwanan jeji yau ma kamar yadda muka yi kwanan jeji jiya idan muka karasa in Allah da sai mu dora a ayoyin gaba abinda muka fassara daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko na bincike ina mana addu'a ni da ku subhanahu wata'ala ya yafe mana ya sa aljanna ta zama komar mu da ni da ku baki daya ga dan gudunmawa da aka samu yau insha Allah ta'ala kafin mu yi addu'a akwai mamu da iliya ya turo da naira dubu daya allah ya saka da alheri alhaji shara ya turo da naira dubu daya allah ya saka da alheri wani bawan allah naira dari biyar allah ya saka wani bawan allah hima naira dari biyar allah ya saka da alheri musa naira dari biyu allah ya biya da aljanna wani bawan allah naira dari biyar allah ya saka da alheri sadiwa abdullahi naira dari biyar allah ya saka da alheri wani bawan allah naira dari biyar allah ya saka da alheri ibrahim usman kedi naira dubu daya allah ya saka da alheri muhammad bello ya haya naira ɗari biyar allah ya saka da alheri zainab muhammad aska naira dubu biyu allah ya saka da alheri adamu abdulhadi naira dubu ɗaya allah ya saka da alheri bulama kamsalin kamsalin ko naira dubu biyu allah ya saka da alheri bangis pos allah ya saka da alheri naira dubu biyu muhammad ibrahim naira ɗari biyu suhaima yusuf suleiman naira ɗari biyu allah ya saka musu da alheri abdullahi okasha naira dubu ɗaya allah ya saka da alheri bello abubakar naira ɗari biyar allah ya saka da alheri hajiya mu- haj- muham- haj- hajiya muha- muhammad baba to to hajiya muhammad baba to allah ya saka da alheri naira dubu ɗaya abubakar muhammad naira dubu ɗaya allah ya saka da alheri abdullahi muhammad naira ɗari biyar wani bawan allah allah naira ɗari biyar allah ya saka musu da alheri ya abdulrazak usman a ainihin wato naira ɗari biyar allah ya saka da alheri a total dinmu na jiya a total din kudin da muka samu naira dubu sha tara da naira ɗari ɗaya kudinmu na jiya naira dubu ɗari takwas da talatin da ɗari bakwai da ashirin da tara grand total dinmu kuma naira dubu ɗari takwas da arba'in da tara da ɗari takwas da arba'in da tara har ilau waɗanda suka turo waɗannan gudunmawa da wannan taimako allah ya saka musu da alkhairi ga wani ya turo naira ɗari biyar na mahaifiyarsa ga wani hima sake tura naira ɗari biyar na mahaifiyarsa wani bawan Allah naira ɗari biyu shi ma wani bawan Allah naira ɗari biyu shi ma grand total ɗinmu ya koma naira dubu ɗari takwas da hamsin da ɗaya da naira ashirin da tara ya Allah duk wanda suka turo da wannan gudunmawa Allah ka yi musu gudunmawa duniya da lahira duk wanda suka turo da wannan dukiya Allah ka mayar musu da dukiyoyi masu albarka duniya da lahira duk wanda suka yi abin da ya kamata wajen ba mu gudunmawa don mu taimaki marayu Allah ka taimake su yau dai za mu samu albarkar bakin shehi da yake ta ja mana ayoyi ya cika ta mana da addu'a insha Allah tun da aka fara karatun nan bai mana addu'a ba ba aka fara bakar bai mana addu'a insha Allah Ya fara ba. Okay, na'am. afuwan malam kafin ya karasa afuwan kafin malam ya karasa akwai abu guda biyu na farko muna tare da ɗaya daga cikin abokanmu kuma wanda mun karantar makaranta ɗaya tare da shi amma yanzu alkali ne a sunansa malam umar abdullahi a ɗaya ne daga cikin ɗaliban ilimi kuma alkali a wannan gari namu mai albarka ya ziyarci wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka masa da alheri malam umar muna godiya da wannan ziyara Allah ya saka da alheri na biyu akwai a to IC Muhammad Noma ɗaya daga cikin jami'an tsaro na sojoji da suke cikin barikin sojoji ya zo ya bukaci a sasha addu'a dangane da iyayensa muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya biya masa bukatunsa da alkhairi wanda suke raye cikin iyayen Allah ya raba su lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya hada mu da su a aljannar firdausi na bismillah amin amin اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم آمين.
ونسالك الهدى من الجنه ونعوذ بك من النار آمين.
اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته آمين.
ولا هما الا فرجته آمين.
ولا دينا الا قضيته آمين.
ولا مريضا الا شفيته آمين.
ولا سائلا الا اعطيته آمين.
ولا سافرا الا رددته آمين.
ولا مظلوما الا نصرته آمين.
ولا جاهلا الا عدلته آمين.
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين.
ولا فقر ولا غنى فيها ولا آمين.
إلى أن تعالى قبلنا ويسر لنا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين.
اللهم إنا نعوذ بك من سخطك آمين.
ومعافاتك